أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أنواع مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya da mu wannan yini mai albarka yini laraba domin ci gaba da karatu a littafinmu na sufatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam littafin babban malami al'alama a sheik muhammad bin salar usamin rahimahullahu ta'ala wanda muke gabatar da shi cikin wannan masallaci namu na usman bin affan da ke wannan unguwa ta hamadu kafi bypass a jihar gombe idan ba manta ba mali na karantar da mu game da hukumu tariku sara hukuncin tariku sara wanda akalla wannan shine darasinmu na biyu ko na uku a cikin wannan babi magana kan tariku sala mali ce tariku sala an raba su gida biyu akwai ɓangaren da suke majiyayya da wajibcin sallah din suna ganin salar kawan ba dole ba ce sai mutum ya ga dama zai yi in bai ga dama ba zai yi ba ta wannan kaɗan hukuncinsa ba musulmi ba ne ittifaƙin malamai sun ce shi wannan ba musulmi ba ne kawalan wahida wanda kuma yake sakaci da sallah ya yi wata ya bar wata domin ta hawunan biha wulaƙantar da sallar bai ba ta mahimmanci bai ba ta daraja ba amma ya san sallar wajibi ce amma in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ƙi to shi ne malamai suka rabu biyu game da shi ba'an sun ce shi ma kafirin ne inda babu abin da yake bambanta musulmi da wanda ba musulmi ba sai sallah barin sallarsa shi ne sa ya zama wanda ba musulmi ba suna ta kafa dalilai wanda a cikin dalilan nasu muke har yanzu a karatunmu yana shafi na talatin da uku a shi wannan littafi wannan kuma shi ne darasinmu na na nawa ne wannan sha hudu wannan shi ne darasinmu na goma sha uku a wannan littafi insha Allah inda za mu tashi shi ne da malik ke cewa fa zahiru hadal hadis zahirin wannan hadisi wanda muka karanta a baya kenan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man shahida Allah ilaha illallah وهده لا شريك له أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من يشهد والجنة حق والنار حق أدخل أدخله الله الجنة على ما كان عليه من العمل wanda ya shaida Allah shine abin bauta shi kadai ba shi da abokin tarayya ya shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne ko manzo ne daga Allah ya shaida annabi Isa bawan Allah ne shi ma manzon Allah ne kalima ce daga Allah zuwa ga nana Maryamu alaihi salam kuma ruhu ne daga Allah ma'ana halitta ce mai muhimmanci daga Allah ko kuma suna cikin zababbun halittu daga Allah wal jannatu haqqun ne shaida aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta ma haka sai Allah ya ce malan sai manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam adakalahu Allahu aljanna ala ma kana alaihi min al-amal Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna akan abin da ya kasance a kansa na aiki ala ma kana alaihi min al-amali akan abin da ya kasance yana kana aiki hadisin bukhari ya fito da shi fi kitabi ahadith al-anbiya a cikin littafin da ya yi a cikin sahihi nasa kitabul anbiya ya fito da wannan hadisin a wancan babi ko kuma a wancan kitab da ya a cikin littafin shi babu qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalima ko kuma qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum a ƙarƙashin wannan aya malaika wannan hadisi a cikin bukhari muslim shi ma cikin kitabul iman babu dalil ala man mata ala tauhidi da kalla janna babin da yake magana cewa duk wanda ya mutu akan tauhidi zai shiga aljanna to sai mara usaimi ne ce fa zahiru hadal hadis zahirin wannan hadisi idan ka kalle shi annahu yadkhulu aljanna wa illam yusalli shi wancan tariku saladin zai iya shiga aljanna matukar ya shaida abin da yake kan wannan hadisi akwai yiwuwar zai iya shiga aljanna an gane to amma malamai suna cewa wannan gaba da malam usmin ya faɗa ba su kyale shi ba tunda an ci alama kana alaihi min al'amal Allah zai shigar da shi aljanna amma akan abin da yake na aiki ba kuma wani aiki da mutum zai yi bayan ya musulunta fiye da sallah shine aikin da ya fi kowane aiki daraja da mahimmanci da martaba ugun musulmi kai hasali ita sallah ma ita ce aikin da gaba za ta yi aikin da ya fi albarka ya fi karɓo agun Allah ko ɗawafi bai kai sallah martaba ba ko safa da marwa bai kai sallah martaba ba ko tsayuwan arfa ba ta kai sallah martaba ba to yi suke cewa tunda an ce Allah zai shigar da shi aljanna alama kana alaihi min al'amatu dole ya yi sallah tun da ce al'amal al'amal ya ta haju ila ta harikil jasad shi kuma aiki yana bukata wajen motsa jiki ita kuma sallah dole sai jiki ya motsa wa an su malam haka suka yi malam usaimin raddi akan wannan magana da ya faɗa an fahimci wannan qala ibn al-qayyim rahimahullah malam ibn al-qayyim al-jawziyya Allah ta'ala ya masa rahma yake cewa ba'ada an zakara hujjatul fariqain bayan ya kalli ya yi nazari kan hujjojin waɗannan ɓangarori guda biyu na tariku sala wawan sun ce ƙaunar wahidan kafiri ne wasu kuma sun ce a'a bai kafirta ba amma za a kira shi a mai wa'azi a tunatar da shi muhimmancin sallah idan ya yi to idan bai yi ba kuma ya ƙaurace masa wa in kana imanu ya zulu bai zawali amali da kalbi malam ibn lukayi muke cewa in dai har imani zai iya gushewa sanadiyar wani aiki da zuciya take yi dama an ce zidu bi ziyaratul amal wa yanqusu bi naqsiha shi imani kullun iya karuwa idan mutum iya kara aikin alkhairi a kullun imani iya raguwa idan mutum kullun iya aiki aiki na shirme an fahimci wannan imani ya zidu wa yanqus iya karuwa iya raguwa tunda mun tabbatar in ji malamin al-qayyim ya zulu bai zawali amalin kalbi imani iya raguwa iya gushewa sanadiyar wani aiki da zuciya take aikatawa to fa gairu mustankirin to abu ne wanda ba abin da za a yi musu ba ba abu ne da za a zai tada kura ba an ya zula bai zawali a azam a amalar jawarai imanin ya gushe sanadiyar wani babban aiki da gaba take aikatawa tunda an ce imani iya gushewa da gushewar aiki to sai mala yake cewa kuma imanin zai iya gushewa sanadiyar an ƙi aikata wani babban aiki da gaba take aikatawa ina fata kuna ganewa yadda muka yadda imani iya raguwa iya karewa ma idan mutum baya aikin alkhairi to haka malam bunul qayyim yake so ya ce in har mutum baya sallah ma'ana gabansa sun kisa aikata wani babban aiki da Allah ya dora masa to barin sallar ya sa ma ya gaba daya rasa imani abin ya fito muku bili yawa barin sallah iya sa mutum kwata kwata a nemi imani a zuciyarsa a rasa wala sai ma idza kana manzuman li adami muhabbatil qalb musamman ma idan aka yi rashin da ya ce zuciyarsa ba ta son sallah kun san akwai mutanen da ko suna yin sallah da dole ne ba sa yin sallah da nishadi da son rai kai sallah domin ka yi nishadi kuna ganawa da Allah ta wani ba dan haka sallah ba dan kar a ce baya sallah ko dan iya cikin mutane ya kira sallah ba zai iya guduwa ba haka da yake sallar aman matsa aman matsi yanda ka san an dora mai wani kaya mai nauyi haka yake ji idan iya sallah to kaga wannan baya samun nishadi a cikin sallah ita kuma sallah ana so kana yin ta kana samun nishadi kana son ta a ranka domin wani lokaci ne da kake ganawa da mahaliccinka almusalli yunaji rabbahu to duk mai sallah matukar zuciyarsa ba ta so don dole yake yi to wannan sallar ba ta haifar ma da imani a zuciya ba ta sa imanin sai kar kullun imanin sa rabuwa zai wal qiyaduhu allazi huwa malzumun li adami tasdiq al jazim kama taqaddama taqariru kuma rashin mekawa Allah wuya wajen yin sallah da dadin rai da annashuwa hakan yake lazimtar da cewa akwai rashin gaskatawa yankakkiyar gaskatawa wajen tabbatar da sallah wajibi ce a kansa kun gani ai ko yanzu idan kana da ɗa ko wani yaronka ka sa shi wani aiki ga iyayen aikin ba da san rai ba sai ka ce bar aiki ma baka so ko ba ka ke yi ba ko za ka aike shi da nauyin jiki da kasala ko iya ta tafiya iya wasu ƙananan maganganu sai ka ji dama makare ma aikin baka so to tunda mu ma mun san da wannan mu'amalar a junan mu to Allah ne min babi aula akan ya halicce ka ya baka lafiya ya baka gani ya baka ji ya ma ni'imomi da ba za su kirgu ba kuma ya ce kai wani aiki wanda a cikin awa 24 wannan aikin ko awa ɗaya ba zai ci ba a awa 24 ka a dare da yini in ka ebe sallah guda biyar din nan ko awa ɗaya ba ta ci to duk sauran awa 23 Allah ya bar masu ka je kai ta abin da ka dama to amma har ka nuna zuciyarka ba ta so dan dole kake yi to wannan zai haifar da Allah ma ba zai karbi ba da ta gaba ina fata kun gane yawa to shine abin da malik ke cewa musamman idan zuciya ba ta so to zai haifar da kan cewa shi wannan mai sallar bai gaskata da sallah ba bai yadda dole ba ce kuma zai haifar da cewa ya ƙi ya tabbatar da cewa sallah tana cikin abubuwan dole da Allah ta'ala ya dora mishi fa innahu yalzu min adami ta'atil qalbi adamu ta'atil jawarih idan zuciya ba ta rankwafa ba ta bi Allah to gangar jiki ma ba zai bi Allah ba haka wata rana manzon Allah ya ga wani mutum iya sallah iya ta wasa haka ya waiwaye nan ya so sana sai ce da zuciyar mai sallan nan ta nutsu to da gangar jikinsa ma ta nutsu rashin nutsuwar zuciyar shi yasa yake so so iya waiwaye waiwaye iya taɓa nan iya taɓa nan to duk wanda ya ga a sallah bai nutsu ba iya waiwaye iya so so iya wani waye to zuciyarsa ba a sallah take ba zuciyar tana can wajen masallacin gangar jikinsa ne a sallar a lokacin da za a yi wani abu sallar ta katse ka tambaye shi a ina ake a sallar wala ba zai faɗa ba a raka a biyu ake a raka a uku ake a wani yanayi ake a sallar me aka tsaya me za a dora ba zai sani ba an taɓa yin wani wanda wani liman iya sallar sai matsala ta alwala ta same shi sai ja wani da ya ja wani sai ya rasa abin da zai dora kai ce wala ya manta inda liman ya tsaya ku kaga wannan kaɗan zuciyarsa ba ta tare da sallar ya ba sai ki tafiya ba gangar cikin da ya tsaye kawai a masallaci amma zuciyar ba ta masallaci ya ce shi wallahi bai san inda aka tsaya ba ya zai yi ku kaga aiki iya ne mai ɓaci kuma ita sallah ana so idan liman matsala ta same shi gabar da ya tsaya kawai liman da zai canje ya dora daga wannan gaba ba a san ko step down baya a yi ba a so in liman a tahiya matsalarsa ta kare to tahiyar za ka tsoro a karasa in karatun fatiha yake matsala ta samu to inda ya tsaya daga ayar da ya tsaya nan zaka dora haka ake bukata na'am eh in karatun sura ne in zaka iya sai ka dora daga inda ya tsaya in kuma baka da tilawa ko sai ka kama abin da ya sauka gare ka wannan an biya mai sallah zabi fa qara'u ma tayassara min alquran an fahimci wannan wallahu a'lam malike cewa idan har zuciya ba ta yi wa Allah da'a ba to gangan jiki ma ba zai yi wa Allah da'a ba iz lau ada alqalb wa qada qatl jawarih wa qadat da a ce zuciya za ta yi da'a ta bi to dole gangar jiki shi ma zai da'a yi bi an gane ka kwatanta wannan duk abin da zuciyarka take so wallahi za ga jikinka ya fi nutsuwa da shi kuma jikinka dole mai da'a yanzu misali musamman mu dau misali ga matasa da za su fi saurin ganewa a ce kaga yar wani kana so kuma kana santa sosai a ranka kana kawanar yarinyar to ko da wani shirman kake aikata idan ka gano wannan baban yarinya za ka bari jikinka zai nutsu kuma haka bane me ya ja wannan nutsuwar jikin soyayyar zuciya da kake wa yarsa ita ce kawai to ka gashe duk ibadar da zuciyarka take so to tabba jikinka zai nutsu da ita so daga ita zuciya ita ce wi'a ita ce wata ƙwariya da take rike dukkan wani ƙudurin ɗan adam malamai masana ɗan adam suna fassara ɗan adam abin da zuciyarsu ta ƙudure suna kallon ka kawai za su ma fassara za ce wannan a cikin musulunci iya da iya da matsayi kaza wannan a cikin sunna iya da matsayi kaza domin a fayarin naka zai fassara musu abin da zuciyarka ta ta ƙudure a rai an fahimci nan Allah ya ba mu nutso zuciya wa ba'du bayan haka fa ta'ifatani mujmi'una ala qatar tariku sala dukkan malamancin guda biyu da suka rabu akan tariku sala wanda ya yadda sallah dole ce ayi amma baya yi iya zabar wata yayi kiyin wata to duka jama'un biyun sun hadu ala qatl tariku sala akan tariku sala akan shi ko shine hukuncin sa in har an masa wa'azi an mai tunatarwa ya ƙi dina an ba shi dama an binciki hankalinsa an gane ba cikin mugu-mugun talauci yake ba duk dai wani shubuha an kawar an ga kawai baya yin sallah ne don ta hawo ƙarshe shari'a za ta ba da dama a kai shi kawai imma kufran ko amai kisa na kafirci kama huwa zahirun nusus kama yadda zahirin nusus yake bayyana ba wa imma haddan ko amai kisa na haddi kama huwa zahirun nususun ukra kamar yadda wa'ansu nasoshin suke nuna haka ɗin ala adam kufurihi kan cewa shi mai kafirta ba amma za a kai shi akwai alfarq baina qatl haddin wa qatl kufri an gane akwai bambanci tsakanin ce an kashewa ne kisa na haddi an kashewa ne kuma kisa na kafirci idan shari'a ta ce wane kisan kafirci za a masa ba za a mai sallah ba ba za a sa mai likafani ba ba za a binne shi a makabartar musulmai ba ba za a masa addu'a ba ba za a je jana'iza ba ba za a je ta'aziyya ba duk wani activities da ake wa gawar musulmai ba za a yi masa ba an gane ko za a dauke shi ne a je a jefar da shi ko shi kenan dan karewa mutane wari a gari wanda shine katlu kufri kisa da kafirci idan kuma katlu haddin ne idan shari'a ta ce a kashewa na amma kisa na haddi to za a kashe shi amma duk wani abu da ake yawa gawar musulmi za a yi masa za a mai likafani za a mai wanka a sa mai likafani a sallace shi a kai makabartar musulmai a binne shi a mai addu'a a yi wa ƴan uwansa ta'aziyya duk ana yi amma shari'a ce ta bada dama a kai shi qatlu haddin wance kuma qatlu kufri an fahimci nan to shi tariku sala wanda yake wasa da sallah dan tahawun to malamai sun ce sun bada hukunci bisa ijma'i za a kai shi sai dai kisan ne suka rabu guda biyu wani irin kisa za a masa wa'an sun ce katul kufrin za a yi masa za a mai kisa kisan kafirci aje a jefar da shi kai ba ruwan kowa da shi wa'an su malaman sun ce a'a katul haddin za a masa dalilin ya yadda sallar wajibi shi ai yin ne sai ya ga dama yake yi dalilin gamsuwarsa da sallah dole ce to shi yasa ba za a mai katul kufrin ba za a masa katul haddin wannan ikhtilafil ulama ne Allah sa kuna gane ba malike cewa wannan shine abin da suka ce za a mai kisa imma katul kufrin imma katul haddi wa hadhihi ijma min ad-da'ifatayn yadullu ala azmi jarimatu tarihi sala wannan ijma'i da aka samu tsakanin wannan tawaga guda biyu na manya manyan malamai to zai nuna mana girman laifin mutumin da yake watsi da sallah tunda duka sun yadda a kashe mutum an gane da ke ko duka sun ba da fatawa tariku sala hukuncinsa kisa ne kawai inda suka rabu qatlu haddin au qatlu kufri sai maliki cewa wannan ya dillu ala azami jarimatu tariku sala wannan zai nuna mai girma na laifi game da wanda yake daukan sallah ta hawunan yayi wata in ya ga dama kuma iya wata wa annahu la muhala lahu bainal muslimina ba shi da wani matsayi a cikin musulunci li adami jurmihi domin girman zanubin shi fa'ajabu li kaumin malam usman yake ce abin mamaki ga wa'ansu mutana yatahawanu na hadha al-asr bi salatihim a wannan lokacin yace suna wasa da sallar su yatahawanu na suna andareti na sallar suna suna suna daukan dalkon sa kayan kashi ba su dauke ta da muhimmanci ba malam usman kuma ya fi shekara 20 da mutuwa ba amma a wancan lokacin yake cewa fi hadal asr a wannan lokacin ka duba yadda mutane suke tahawuni da sallah suke wulakantar da ita ko malam usamin ba a najeriya ya rayu ba ballantana a ce a dama ƙasa ce wanda half caste ne gashi nan rabi 50-50 ne gashi nan kafirci kafirci musulunci musulunci haka ake yi to ƙasar da ya rayu ƙasa ce wanda ake musulunci tsantsa suna da tarbiyya kuma suna kula da addini sun gaji abin kuma sun karanci abin domin manzon Allah ya tabbatar da cewa duk yadda duniya ta lalace to ba za a rasa addinin gaskiya tsakanin maka da madina ba za a samu wanda suke tsaye akan addini irin wanda na zo da shi duk lalacewa duniya manzon Allah ya tabbatar da wannan to a wannan kasar yare ko malami ne masanin addini kuma ba ma wani gun sharholiya zai yi balantana irin sai nuna masa wani bakin ciki daga kun koyarwa sai masallacin sa ne ke rayuwa amma iliminsa da nazarinsa da bincikensa ya hararo mai cewa akwai mutane da yawa da suke wasa da sallah kuma hakan ne to kai comparing da wancan shekara 20 a saudiya da kuma yanzu a najeriya kaga ai bambancin iya da yawa in anan ne sai kama kuka ma da rubuta littafin ba zai yi ba kamar kwanaki ina ga wani bidiyo kilik na wani mutum ya iya sallah ko a ina ne yake sallar yadda ka san wallahi ko dan wasan kwaikwayo ba zai wannan sallar ba sallah yake abin tausayi kuma dattijo ne ya manyanta amma wallahi kowar ku ibaye a tsayen nan yake idan kuma ya kaɗi kalla nan ya kalla nan ya sosa nan ya yi waye in ya tashi ruku dare da yake tafiya sujada shi kuma musulmi ne ba maki ma iya da 'ya'ya ba maki ma in an ga dugu-dugu a wani kuma a bashi ladan shi ko limanci ka san babin da aka rena ila wani abin guda biyu a kasar hausa daga an ga mutum da ya jamba su da hularsa sai a ce hawa ne shiga gaba ba tabbatar ya yake ya iya sallar bai iya ba me matakinsa na karatu in sallar ta rikice zai iya gyara ko ba zai iya gyara ba duk mu damu da wannan amma ka san sai ka zaɓi likita zai ma allura sai ka zaɓi likita zai ma zai rubuta ma maganin da zaka je ka sha sai ka zaɓi bakanike za ka yi wa motarka sai ka zaɓi kaza za ka jibu kaza amma sallah shi ba mu damu da ita duk wanda muka gani kawai dugu-dugu da kawai aje a hargu za a ta duk haka rayuwar ta mutum nuna sallar kawai mu ɗin ma mu ɗin ma ta hawan muke mata wallahi sallar ba mu riƙe ta yadda shari'a ta ce mu riƙe ta ɗin ba kawai dai gashi nan dai ana yi dai ana yi saboda ka wannan ƙalubale ne mai girma a kanmu malik ke cewa musamman a wannan lokacin kuma a wancan ƙasa kuma a sama da shekara ashirin ya ce ga yadda mutane suke ta hauni da sallarsu wayan shagiluna bi shahawati ya ce sun shagalta da sha'awar sha'awansu abin da ya kamata su shagalta sallah amma sun ƙi shagalta da sallah sun shagalta da sha'awar sha'awansu kuma farkon abin da Allah ta'ala ya fara faɗa akan siffofin yan aljanna sallah ita ce farkon abin da ya ambata daga halayensu da ya ce kada aflahal mu'minuna sai ce allazina hum fi salatihim khashi'un haqiqa mu'minai sun samu babbar rabo kuma al-iflah in yazo a qur'ani aljanna Allah ke to mu'minai sun samu babbar rabo shine aljanna sai Allah ya ce in kana so ka gane masu imanin nan su ne masu nutsuwa da kushuwa cikin sallarsu daga nan kuma sai sauran sufofi suka biyo baya su ne kaza su ne kaza su ne kaza har abubuwa guda goma a gadar sama an buɗe da sallah kuma ƙarshe ma ce aka yi wallazi na ala salawati mu hafizu an buɗe da sallah a rufe da sallah domin muhimmancinta an gane da kyau saboda ka di jama'a da yawa suna tahawuni da sallah sun yin shagilu na bi shahawatihim kawai sha'awar sha'awansu a kullum muna buga misali idan kana so kai research akan yaya al'ummar yankin da kake raye a cikin suka ɗauki sallah wata rana a haɗa wani abu ya yi kilashin da lokacin sallah an gane ko zuwan wani wani wani wani katon ɗan siyasa ko wata bal a sa wani match daidai lokacin sallah ko wata harma gaza dai ko wani shirme daidai irin wani abubuwa da ake tara jama'a kansa to a yi ƙoƙarin a haɗa abin ya zamto lokacin sallah ne to a nan za a gane yaya al'umma da kake cikinta take in ma research za ka yi a nan za ka ba da sakamako sai riƙe sallah da muhimmanci ko ba su riƙa ba a can kusan inda muke da yake muna kusa da stadium can babban stadium na gari muna ganin abin mamaki da yake kusan su- duk kusan taron suna sawa ya lokacin sallah ya shigo musu musamman a ce waye zai zo gwamna zai zo shugaban kasa zai wani wa za a yi duk a galabiya sai lokacin sallah ya shiga ba a tashi ba to wallahi tallahi za ka yi mamakin mutane kashi saba'in da biyar ko tamanin a wanda za su je wannan kallon wallahi ba za su yi sallah a lokacin ta ba wallahi ba ruwansu haka wannan zai nuna mana cewa lalle ilalla al'ummar da muke cikin ta yanzu to tana da buƙatar ƙishirwa a ajiye komai ma a zuwa dinga karatu akan sallah kawai domin ita wannan sallar ita ce fa aikin da manzon Allah ya ce duk wanda ya je lahira sallarsa ba ta yi ba to ba wani abu da ya yi nasa abun Allah komai Allah ya watsi da shi ba su in dai ka je gaban Allah sallar ka ba ta gyaru ba to babu wani abun da zai gyaru abunka mutum ya zo duniya a banza ya koma a banza wannan shine babban hadarin da yake kan al'umma a yau sallar ba mu rike ta da muhimmanci ba wanda ake karatun koyon sallar ba mu zuwa ba mu da malaman da za mu je gidajen su koya mana sallah ba mu da lokaci komai baka da lokaci amma kana da lokacin cin abinci ai kana da lokacin neman kuɗi kana da lokacin kallo kana da lokacin wani yawonka da zuwa wajen wani bikinka duk kana da time a gun. amma ka zo ka zauna awa ɗaya minti talatin ka koyi ibadar sallah wannan shine baka da lokaci za ka ga rashin lokaci idan ka mutu baka iya sallah ba wallahi duk shekarunka a musulunci duk abin da ka yi wallahi tallahi ya tafiya ba a mansura da ma'aikin Allah ce awwalu ma yuhasabu bil abdi yawm al-qiyamah as-salah fa in salahat salaha al-amru kullu wa in fasadat fasada al-amru kullu farkon binciken aikinka a kiyama shine sallah idan ta gyaru ta yi daidai dukkan aika masha Allah sun gyaru idan sallah kuma ta ɓaci dukkan aika sun ɓaci wannan shine gaskiyar magana kawai in ma za ka san yadda za ka yi ka je ku yi sallah ka je ku yi sallah shawara muke baka ba ruwanka da yawan shekarunka ba ruwanka da kwamitin za kawai ware lokaci a rayuwar kawai je ku yi sallah in dai ka yadda kai musulmin ne kuma kana so ka mutu ku haɗu lafiya da kai da Allah an fahimci wannan a maliki cewa a abin mamaki gashi sun shagaltu da sha'awa-sha'awi ya tanafasu na amalan ya ya tasaƙalu na amalan la ya balugu hadduhu al'adna sa'a ya tasaƙalu na amalan wa'ansu daga cikin mutane suna jin nauyin yin sallar shi ne ya tasaƙalu na ya yi daidai da ayin cikin surtu tauba ya yi wallazi na amanu malakum iza kila lakum anfiru fi sabilillahi ithaqaltum ala al-ard sai ku nauyaye a bayan ƙasa idan an ce ku fito ku taimaki addinin Allah sai ku yi shi ku kasalance waɗanda za su fito daga cikin mutane yan kaɗan ne amma sauran kowa uzuri kowa uzuri to haka nan wa'ansu daga cikin mutane ya tasaƙalu na amalan shi wannan aiki na sallah suna ganin nauyi ne a kansu suna ganda suna jin nauyin jiki wajen yinsa kuma aiki ne da la ya balugu haddu wa adana al'adna sa'a aiki ne wanda ka kwatanta shi dan lokacin da yake dauka dan lokaci kaɗan ne yanzu sai ka kara shi masallaci guda ɗari da wahala a samu masallaci goma cikin ɗarin nan wanda suke bi sallan farilla minti goma an gane kai sensu na masallaci ɗari to da kyar za ka ware guda goma da za su biwa sallar azahar minti goma sallar la'asar minti goma sallar magariba minti goma da wahala wani masallaci ma ƙasa da minti biyar ake sallar ba ƙasa da minti biyar za a gama raka hudu shi kenan gub gub gub gub gub an gama kawai shi to wannan shi ma duk da ƙanƙanin lokacin da aka bayar na ibada sallah to wa'an suna ganin nauyi da kasala duk inda aka yi sallar minti goma kai wannan wani irin limam nan ba ba madina bace ba ba haka ke ba wala ko wanda ke ce nan ba ba madina bace ba kuma in an ce Allah samu aljanna da kai da yan madinan su kake gan ku aljanna tare da kai da su an gane ba ka da nauyin jiki ba ka da korafi ba ka da surutu sai a gun sallah kai wannan malamin mu tugun musabaka ne zai dinga jan ayoyi haka anan zai nuna mana iya da tilawa ne kaza kaza kaza kaje musulmi ne bai ke faɗar wannan ba ana sallah ana karanta alqur'ani abun da ya kamata ya fi kowane gu samun nutsuwa da jin daɗi to zuciyarsa ba ta yadda ba ne shi yasa jikinsa ya kasa ya ƙosa an gane da ke ko wallahi duk mutumin da sallar minti goma take ba shi wahala wallahi ya binciki zuciyarsa zuciyar kwata-kwata ba ta ba wa sallar muhimmanci ba amma in dai zuciyarka ta gamsu da irin duk alkhairan da ake samu cikin sallah wallahi wani lokacin ma minti goma kaɗan zai ma mun karanta hadisi anan ne ko iya gaba a littafin nan wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tada kabbaran sallan azhar wani sahabi ya taho masallaci to sai ji akwai damuwa ta tar da shi iya bukatar shiga bayan gida sai an tada ya kama fa sai ya fatse sai ya koma gida kamar dai ka kwatanta misali cewa ka kwatanta daga daidai bakin da za a hau wannan babban titin hanyar da ta shiga cikin bandamin na misali to ka kirga daga nan daga nan zuwa stadium akalla zai kilomita biyu zuwa uku haka ne ko kilomita biyu dai a takaice misali to tsakanin gidansa da masallacin idan akwai mutumin da ya je madina sai da ya je ga unguwar da mutumin yake tsakaninsu da masallacin madina sai da kwatanta mu sai da ce akalla ya kai kilomita biyu da wani abu to mutumin ya bar masallacin a kafa ya tafi ya je gida ya shiga ban ɗaki ya gama bukatunsa ya sake yau ta alwalar ya dawo masallacin amma mazala ko ruku bai ba wallahi tallahi ko ruku bai ba a ƙafa kuma ya je ba a mashin ko wani mota ba ya je gida ka kaddara dai tafiyar kilomita biyu ya taka ya je gidansa ya shiga ban ɗaki ya gama bukatunsa ya sake alwala ya dawo masallacin manzon Allah ya same shi a raka'ar farko ko ruku'i bai ba ko manzon Allah da duk sahabban da suke bayan sa yawancin sa musu albir da aljanna kuma suke irin wannan sallar to amma kai ba ko dan fodiyo baka taba gani ba sai dai ka je labarin sa ko amma katun din sa ka gani dan da hoton madda agalabiya malaman tarihi su ce ƙarya ne duk katun da yake ake zana a yi kama dai kawai shine dan hodiyo ga nan ku dinga gani to ko shi ba gani ba amma an zo ana sallah ana nema ma rahama da jin kai ka kosa amma an gun taron siyasa ne kai ne baka gajiya kana tsaye ko kallon bal in karsa sai din zama ka tsaya kai minti 90 a tsaye kana kallon bal amma minti goma ya ma wahala kana sallah wani wace irin al'umma ce wani irin mutane ne mu dan Allah da annabi ba masallaci da za a kwatanta cikarsa da cikar gidan bal sai dai masallacin juma'a ne amma irin masallacin mu na kamsa salatu na cikin unguwanni wallahi ba masallacin da zai ebe mutane da suke shiga gidan bal haka ake mun yi watsi da addinin mu kwata kwata tunda mu mun yadda musulmai ne an haife mu a cikin musulunci ko duk da yaya ma dai zamu yi ga aljanna haka wasu ka dauka ko ba haka bane ba ruwan Allah da yaranka wallahi ba ruwan Allah da kai ba ne ko babulatani ne ba ruwansa da wannan la la la la fadl bainal ajami wa arabi haka manzon Allah ya ce ba wani bambanci tsakanin kai fara fata ne ko kai bakin fata ne ko kai wani yare ne ba ruwan Allah da wani yara me Allah ke damuwa da shi me ka aikata na addini ko shi ne abin da zai ta kai gun Allah Allah ya samu dace maliki cewa aiki ne wanda baya daukar lokaci mai yawa gashi nan amma wani suna kosawa ba sa iya wa yamduna sa'at al-kathira maliki za su tafiyar da lokacin su mai yawa kuma fi umuri la khaira lahum fiha a cikin wasu al'amuran da babu alkhairi a ciki ka ji malin da kasan da 'yan najeriya yake wannan bayanin wallahi su ga nauyin sallah duk da lokacin da ɗan kaɗan amma su je su ba da lokaci mai yawan gaske a wani abin da babu alkhairi a cikinsa haka ake gashi nan kuwa maliki ce afala ya zunnu ulai ka annahum mabusun yanzu masu irin wannan ta'adar masu iwa yi wa sallah irin wannan rukon su annahum afala ya zunnu ulai ka wannan ba su da tabbacin cewa Allah zai tata da su liyomin azim ga wani ne mai girma shine yin alkiyama yau mai kumun nasu ne rabbil alamin ran da Allah zai tsaye da mutane gaba ɗaya a gaban shi ba sa tuna waccan yinin ba sa tuna waccan rana za su yi wa sallah irin wannan rukun ko ga mutum kullum a masallaci dan kankanin abu an ce da Allah wayan hannu idan za a yi sallah a kashe ta ko a sata a salin shikenan ba amma da wahala a yi sallah biyar baka ji caran wayar wani a masallaci ba limamin har sun yi sun yi sun daina faɗa ma wace irin al'umma ce wannan ko mutum ya zo iya masallaci amma daga ganinsa wallahi ka san hankalinsa ba masallacin yake ba shi dai iya zaune ne kawai amma hankalinsa tunaninsa wallahi ba masallacin yake ba an fahimci wannan maliki cewa masu irin wannan ta'adar ba sa san za su tashi a gaban Allah ne Allah ya tsaye da su kuma musu tambaya game da sallar fa ayyu dinin fa ayyu fa ayyu dinin li shaksin ya da asala ma'a yusri amaliha ya ce wani irin addini ne a gun mutum ji mana wani irin addini kake yi ya da usala mutum zai bar sallah ma a yusri amaliha bayan kuma aikin ta iya da sauki wani irin addini za ka yi kuma za ka ci baka sallah kuma wani addini za ka yi kuma wa qillatu ma tushkilu min waqtin da kuma dan karancin abin da za ta yi min mana lokaci wa kasratu thawabiha kuma ga yawan ladan ta yin sallah din wa azmi masaliha wa manafi'iha alal qalb wal badan ga kuma girman maslahatta da amfaninta a zukata da kuma gangar jiki sallah tana da mas, tana kawo maslaha ga mutane tana kawo kuma amfanuwa ga mutane misali inda har mu riƙe sallar da gaske sallar za mu yi to dukkan wata haɗuwa da wani zumunci to wallahi iya bin bayan zumuncin wanda kuka da wajen addini idan har kun saba sallah da mutum wannan jam'in guda biyar kuna yi da shi matukar baya matukar ba wata matsala bace ko in baya gari ko ga kun yi sallan asuba ba ganshi ba sallan azhar ba ganshi ba to in an zo la'asar dole za ku bincika wani kwa lafiya wanda ba matsala bace idan ba shi da lafiya za ku je ku gano shi idan zuwa kai a kama shi a garkame shi za ku iya bin sawu ko ba haka bane za ku iya zuwa ku je wani laifi a kama shi a karbi shi idan wani abu ne wanda za ku iya ɗaukar mataki za ku iya ɗauka sallah tana haifar da wannan masarar kuma a sallah in dai an riƙe sallan da gaske za a iya gano wane wane suna bukata a kira su khasatan a musu wata nasiha game da addini ko game da mu'amala in dai ana sallar da gaske to za a gano da wane da wane a masallaci suna da matsala a kirawansu musulu duk wannan iya yiwa a masallaci har in dai mun ba wa sallar muhimmancin gaske mun yadda da limanci mu mun yadda da tsarin mu to babu shakka duk sallah tana haifar da wannan masalihu din kowa da da wani da matarsa ana samun matsala sai a wakilta matan wa'ansu daga cikin ku sai je su samu waccan matan su mata nasiha haka ake yi da ku da iyalin ku duka addinin za ku yi ba wa iya ku za ku ci ku cinye ba su ake yi saboda tana haifar da maslaha da yawa shi yasa farkon abin da manzon Allah ya fara assasawa a Madina masallaci ne ko gidansa bai ce a ina zan kwana da iyalina ba masallaci ya fara ce a nuna masa farkon musulunci masallaci ne duk administration a masallaci ake nan ne kotu nan ne office kai har burisin ma a masallaci aka yi ta da ɗaurewa su da yawa a cikin masallaci a nan ake sulu a masallaci ake ɗaurin aure a nan ake duk abin da ka sani na musulunci to a masallaci ake yansa an gane da kyau ko to da abubuwa ne suka fasa har makaranta ma duk makaranta da a cikin masallaci ake sahabbai duk agun a masallaci suka yi karanta agun maza Allah sallallahu alaihi wasallam to da abu ne fara faɗaɗa shi aka ware makaranta aka ware kotu aka ware wane ne aka dinga safaritin abubuwa abubuwa amma da duk masallaci ne ya kunshi komai da komai kuna fahimtar wannan to lalle idan la masallaci ba bin wasa bane har in za mu yi sallan da gaske to akwai maslaha da yawa wanda za mu ɗinke ta mu magance ta da kanmu kuma in dai har za mu yi sallar da gaske mu samu ukuwa islamiyya za a gano wani fajarinsa ya kare kai wane kana da dama dama ja shi ma yaro a gunka ko taimake shi ko ai gidauniya a masallacin kai karfinka kaza ne kawo kaza kai kawo kaza kar ma a ce wani ne bayar gaba daya kulla a ce wani ga wani taimako daga masallaci amma ba shi gina shi ne ma nan gaba idan an nemi a taimaki wani wala zai taimaki wani a ce duk wannan ana haifar da shi a masallaci ne amma duk mun bar masallaci ko ka zo kai sallah ka fita duk wannan activities din da ake a masallaci ka manta da su baka iya ba kuma ba gunda za ka je ka yi wannan ɗin ya daidaita ba masallacin ba saboda ka mu gane masallaci shine cibiyar raya al'umma a nan dukkan wata maslaha ta mu wallahi za mu ɗinke ta ai wani iya da 'ya'ya wani kuma ai malamin jami'a ne a wani malami ne a kwaleji kuma sun gama sun dan samu takardun su masu kyau za su iya samu admission kai wane a gunda kake aiki dala muna so ka bamu ka nema mana karatun yara guda biyar ga su dan wani dan wani dan wani ku shirya ku ta makaranta haka ake yi don Allah idan muna wannan ba za mu ci gaba ba ko kuma ai wani an gano iya da yan mata a gidansa sun isa aure matsala biyu ko ba manema ko kuma a da maneman bayan da zai aurar da su sai masallaci ya shiga ga ustazai nan sai sa hula ba aure kai wane zo a rage buri wallahi a rage buri kai alhaji zo a daidaita a yi kawai shikenan ba shikenan ba mai a ciki ko kuma da maneman bayan da za a yi to wani wani kai katiba kai buta kai filo duk tattara aji a bashi yi me zai ragu a jikin mu'min wannan ba abin da zai ragu kuma ukuwar mu za ta kara danko za ta kara karfi duk wanda aka taba sai ka ji kamar kai aka taba domin ka san idan mas'alar ka taso zai shiga kai ma idan mas'alar ta so zaka shiga mu dawo kamar yadda manzon Allah ke ce al mu'min bil mu'min kal bunyan mu'mine duka su tamkar gini ɗaya ne ba'dhum shadidu ba'd bangaren iya karfafa rauna bangaren haka ake rayuwar musulunci shi yasa rayuwar sahabbai take da abin sha'awa irin wannan rayuwar su kai amma mu kawai kai da kai da kai da matarka kawai wana wana anson wana wana anson shikenan da shi ƴaƴansa da matarsa ko ƴan uwansa ma babu ko musulunci babu a cikin dukiyarsa daga shi shi matarsa ya ƴaƴansa kawai shikenan akwai wani wanda ake ba mu labari cewa yan fashi sun je gidansa haka a ƙauye ne ma ba ma a cikin gari bane iya ta ihu a kamai gudunmawa da taimako mutanen unguwa suka ƙi fita suka ebi kuɗin da suka iba suka tafiya su sai da safe wani ke cewa mu ma ba yaji muna kukan talauci da yunwa ba me yasa bai da mu ba wallahi ko nake fada yace mu ma muna muna kukan talauci da yunwa ai kuma ya tare dukiya ya ke taimaki mu ya ke dau ayyan mu aiki ya ke nema wani karatu ya rike dukiya daga shi ya saboda ka dole bashi mai ta ihu to kaga ashe taimakon al'umma da shiga cikin damuwar su kai ma za shiga cikin damuwar ka kuma duk dan halal kamar halalci wallahi sai ma halalci duk dan halal in dai ka taimaki shi ko ka taimaki wani nasa wallahi ta sai ya nuna ma shi yasa wannan ita ce rayuwar musulunci a mu dawo mu san me ya kamata a yi a masallaci ba sallah kadai mu zo mu yi sallar jami'i mu fice ba shine ake buƙatar mu yi a masallaci ba akwai masalah maslaha da in mun shiga za mu ɗinki abubuwa da yawa rayuwar mu za ta gyaru za a ɗinki baraka da yawa a gano wa'ansu yaran sun gagari ubansu to sai a kirawo su a samu an su masu zafi a masallacin zauna da su su ja musu kunne su ɗora su kan wata hanyar sai in kun saba wannan hanyar wallahi za mu iya sa ajiya kulle ku a fatar da ku a musu barazana kuma a ce lalle ilalla dole a zo a yi sallah da su haka ake rayuwa sai environment din mu ya gyaru sai kowa ya zauna lafiya amma kai kawai matsala ka idan shi daga gaban ka baka yadda mu da matsalar wani ba yasa abubuwan namu ga sunan ga sunan Allah ya tsare maliki cewa وإذا مصالحها ومنافعها على القلب والبدن da girman maslaha da sallah take haifarwa da amfanuwarta a cikin zuciya da gangar jiki wal fard wal jama'a da mutum ɗaya da kuma jama'a da yawa wal qawl wal amal da maslaha cikin maganganun mu da kuma aikace aikacen mu wa hiya aunu lil mar'i ala amalihi kuma ita sallah ita ce za ta taimake ka wajen gabatar da ayyukanka duk mutumin da ya tsaya yake sallah bil haqqi da gaskiya to ita sallan za ta taimaki wajen gabatar da ayyukansa dama Allah ta'ala yana cewa wasta'inu bi sabri was salah ku nemi taimako na wajen ku nemi taimako na ta hanyar tsayuwar ku wajen sallah da tsayuwar ku kuma game da hakuri hakuri da sallah suna sa Allah ya taimake ka an gane da kyau kama kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahammahu amru kamar yadda shi shugaba sallallahu alaihi wasallama idan wani al'amari ya zo masa baktatan haka ya zo masa sadili to kama ila sala nan da nan sai tashi ya lura kama sallah kawai idan wani abu ya zo masa kwatsam abun na damuwa ne a'a ya za a yi ya za a yi kawai sai tashi ya lura kama sallah a cikin wannan sallar Allah zai bashi maslaha da zai fita daga cikin ta haka ake yi kai ma duk inda abu ya kace mai kaje ga gaba gabar bayan ma dawo ya lura shiga masallaci ita sallah kana faɗa wa Allah bukatunka cikin sujada sai Allah ya kama fita rayuwanka amma ka iya surutu a temple ka iya surutu a inuwa amma ka je ka raka biyu masallaci ka faɗa Allah bukatun ka ba za ka iya yi ba amma ka shegewa na wani ya shafa na kaza kaza kaza aiwa ai ai hine fa sai wancan gidan fa aiwa waccan motar fa hine canja ta kwanan nan shikenan aikin da ka iya yi kenan amma ga time zo ka faɗa wa Allah bukatun ka kai da shi tunda ya ce ujibu da'awata da'i zada shi Allah iya amsa addu'ar wanda ya addu'a a lokacin da yake in dai ka cika sharaɗin yin addu'a to Allah ce zai karbi addu'anka Allah ya samu dace malik ya cewa idza ahammahu amrun kama ila sala manzon Allah idan al'amari ya taso masa bakatatan sai ya tashi ya kama sallah li'anna Allah ta'ala li'anna Allah yaqul domin Allah ta'ala yana cewa wasta'inu bis sabri was salah ku nemi taimako bis sabri sanadiyar tsayuwar ku wajen yin haƙuri da rayuwa was salah da kuma tsayuwar ku wajen gabatar da sallah ku nemi taimakon Allah ta wannan hanyoyin guda biyu idan kana so Allah ya taimake ka to sa haƙuri a rayuwanka ka dinga haƙuri ba komai za ka kama balbalin bala'i da faɗa ba da mita da ƙorafi ka dinga sa haƙuri a zuciyarka amma abubuwa da yawa ka shanye wani ma bai ji ba to sai Allah ya taimake ka ma sannan kuma ka sanya kake yi sallar ka ka san sallar ka wace irin ruko kai mata ka tabbatar kana sallah da gwargwadon ilimi ka san kaza kaza ne abu kaza kaza ne in abu kaza ya faru kaza ake yi wannan shine sallu kamar ra'aytumuni usalli amma ba ce dole sai ka yi ilimi ka zama babban malami game da sallah ba duk ba dora ma wannan ba amma basic abubuwa dole ka san su a sallah kabila da ba'adi dole ka sani tunda wata ran za ka yi sallah kai kada yayi wata ran za ka yi sallah nafila ai ko haka bane wata rana za a tura ka a ce to wani ka sa jamfa da hula yi mana sallah ko tafiya a mota ko wani abu daban ko ka je wani gu duk irin wannan za ta iya samun ka to ka ko dan ma ka tsira daga kunyar duniya da lahira ka koyi ilimin sallah yawa ka san menene abubuwa da mafiya muhimmanci wanda sallah ba ta ingantuwa sai da su to kai kokarin ilimin su ko agun malamai ga sunan Allah ya mana arzikin su a gari ka je ka samu malami ya baka lokaci a sati sau biyu sau uku je kana karatu a gurin shi wannan shine abin da zai fita da mu daga wannan matsala da malaki cewa Allah ya ce wasta'inu bis sabri wa sala ku nemi taimako a gun Allah wajen tsayuwarku da haƙuri kuma da tsayuwarku wajen gabatar da sallah ayyudin li shaksin ya da asala wa hiya allati ja'at al wa'id fil kitabillah wa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama liman ta'awunu biha aw taghafulu anha wani irin addini mutum yake yi ya da asala zai bari yin sallah wa hiya allati ita kuma sallah ita ce wannan da ja'a al wa'id wanda narkon azaba ya zo a cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam liman tahawunu biha ga wanda yake wulakantar da ita aw taghafulu anha ko ya gafala game da ita duk musulmi da yake yi wa sallah yas yake yi wa sallah rukun rashin darajawa kuma yake gafala da ita to shikenan akwai alkawarin azaba mai narko daga Allah zuwa gare shi an fahimci nan sallar fa ba totally ka ba ya zamto sallar kana yin ta dai amma dai ba ta da muhimmanci a gonka to shi ma mutum wannan bai tsira ba bai tsira ba an gane ko kuma a'a ka yi wata kabar wata ko kuma sallar dai kawai dai zuciyarka dan dole kake yin da ba wai dan kana so ba duka wannan suna cikin tahawun bi sala rashin baiwa sallah muhimmanci malike cewa Allah ta'ala ya ce fa khalafa min ba'di mukhalifun adha'u salah eh bayan ayan haka cikin suratu maryam ne ko yawa can Allah ya ba mu labarin wa'ansu annabawa ne annabawan banu isra'ila sun zo sun dasa alkhairi sun ilmantar sun dasa mutane kan aƙida to shikenan bayan shuɗawarsu da ficewarsu fa khalafa min ba'dihim khalfu sai wa'ansu munanan mamaya suka maye bayansu ana cewa khalifa idan mutumin kirki ne wane ya tafi an samu magajinsa a harkar alkhairi ya ce mai khalifa ya sake cewa khalifati rasulullah khalifati wani khalifati wani amma aka ce hulfun to mummunan mamayi ne ya zo wannan an gane bambancin larabcin ko khalfun da khalifa khalifa shine wanda ya gaji alkhairi yake alkhairi khalifun kuma shine wanda ya gaji alkhairi kuma yake tsiya an gane to bayan annabawan sun shuda fa kalaba min ba'di mukhalifu sai wa ansu munanan mamaya suka maye bayan su daga cikin abin da Allah ta'ala ya fara faɗa daga cikin munin aikin su shine adha'u salata suna tozartar da sallah farko kenan ba wai totally ba sa sallah suna tozartar da sallar ba sa ba ta muhimmanci wattaba'u shahawat kuma suna bin soyayyen zuciya fa sawfa laqawna ghayya Allah ya ce waɗannan mutane gaba kaɗan za a shiga da cikin azaba ghayyu shine azab illa man taba wa amana wa amila saliha sai wanda ya tuba kafin ya mutu ya jaddada imaninsa kuma ya ci gaba da ayyuka na kwarai ya sauka daga wancan layin ya gyara to irin wannan Allah zai karɓi tubansu kuma ya ba su aljanna wa hadhihi al-ayatu al-karima zahiratun fi anna man ada'a salata wa taba'a shahawati fa laysa bi mu'min duk mutumin da yake tozartar da sallah an gane yake bin soye-soyen zuciya to shi wannan mutum ba mumini ba ne li'an Allah ya ƙul illa man taba wa amana domin Allah ce sai mutumin da ya tuba kuma ya yi imani a ce duk mai wulakantar da sallah ba shi da imani duk mai bin soye-soyen zuciyarsa ba shi da imani wa qala jalla dhikru fa wailun lil musallin Allah yake cewa bonin azaba ya tabbata ga masallatan da alladhina hum an salatihim sahun masu wasa da wargi cikin sallarsu wadda ba su rike ta da muhimmanci ba wa akbar annabi sallallahu alaihi wasallam anna man lam yuhafiz ala hadhihi salawat duk wanda bai kiyaye wannan sallolin ba inji manzon Allah falaysa lahu nurun wala burhanun ba shi da wani haske ba shi da wani dalili da zai kai ga aljanna wala najah ba zai tsira ba a ranar alkiyama wa yi husharu ma a imatul kufur za a tashe shi a rundunar kafirai a rundunar gingima gingiman kafirai za a tashe gobe alkiyama ma a fir'auna wa hamana wa karuna wa ubay bin khalaf za a tashi ta yi da fir'auna da hamana da ƙaruna da ubay bin khalaf waɗannan su ne abokin zamansa abokan zamansa gobe alkiyama wace asara ce ta kai wannan wace asara ce kaga dai fir'auna ya more ko banza da ya more a duniya ai kuma ma kai wace more ya kai ka zo duniya a wahala ka koma a wahala kenan amma duk ƙaruna ya yi abin da ya ga dama Allah ya bashi kuɗi fir'auna Allah ya bashi mulki ya yi abin da ya ga dama shi ma hamana ya yi abin da ya ga dama to amma kai ba daɗin duniyar ma mai kaji ba abin da kaji kuma ka yi wasa gobe kiyama a tashe kwato tare da su kaga wannan hasara ce Allah ta'ala ya tsari lokaci ya za mu tsaya na insha Allah abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu ladansa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yi mana Allah yana mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah yana mana ƙarya ƙarya ce ba mu ikon guje mata akwai tambaya وعليكم السلام ورحمة الله bai san daga inda ya tsaya ba? a wannan abin nan kirdadi ake idan hatsayi wasa ta kai ya kammala fatiha to shi kenan idan ka zai ka dora sura idan kuma daga miƙe wasu alwasu ta warware ta kasan bai kammala fatiha ba sai ka kama haka wani suka ce wani kuma suka ce liman ɗin zai faɗa da bakinsa wanda zai maye gun zai ce to na kammala fatiha sura za ka yi shi kenan sai dora shi a fatihar ma ban gama ba wasu malama haka suka ce har in shi ba za ta shiga to shi liman da alwaza ta kare sai ya faɗa ya ce to sai ka ɗora daga gu kaza ban kammala fatiya ba kuma na kammala fatiya ban yi sura ba ko kuma kai ka yi ka yi kirdado da hankalinka lokacin da yi kafin alwaza ta warware ya kai lokacin da zai kammala fatiya ko bai kai ba wannan shine abin da malamin suke faɗa insha Allah wallahi wa alaikum assalam ɗaya in dai da mantuwa ne ƙauri ta kawo mutum bai yi ba sai da yi sallama sai ya ba'adi shi kenan ta mai yawancin ba matsalan shi na'am eh ba dole ba ne ita mace ba ɗora mata dole sai ta bi jam'i ba sallarta a gidanta a ɗakinta ya fi an gane amma an yi providing gun da mata za su tara a masallaci su yi sallah a keɓance gunsu ne nasu ne kasatan ba laifi ba ne zo su yi sallah a masallaci amma bin su masallaci akwai matsala yawa akwai lokacin da za a ɗauke wuta ko speaker ta samu matsala kaga sallar ta yanke kenan yawa in dai mace ce ta a gida ta yi sallar ta a ɗakin ta yafi jam'i bin jam'i a gunta ba dole ba ne wannan shine abin da malamai suka faɗa wa alaikum eh ba san ce inda ba da larura ba ne sallar ka bata yi ba tunda bin jam'i dole ne a zo a haɗa sahu dole ne a sallar amma inda larura da ba za ka shiga cikin jama'a ba kai ta ka gewa ka ba Allahumma salli ala Muhammad to na karshe na'am mm ai ba ba za ta gyaru ba ai sallar ta ba shi ya sake wuta da kabbaran harama da sallama duk wanda ya manta bai ba to sallar babu ita da yawa sabuwa dal za a saki na'am yawa da fatiha duk suna nan yawa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم انك حميد مجيد akwai wani bawan Allah da yi tafiya ya ce yana so a yan wasa ya cikin addu'a Allah ta'ala ya kai shi lafiya da shi lafiya da dukkan masu bukatu irin nasa Allah ta'ala ya taimake mu ya ba mu lafiya da zaman lafiya ya taimake mu ya ba mu kokarin gabatar da addini kamar yadda Allah ta'ala ya dora mana ya ji kamar ya shiga mahaifanmu ya shiryar da mu da zuriyar mu gaba daya subhanakallahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh